أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهبون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي برحمة تأتي لنا بالزهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
وَنَجَعَلْنَا أَوْلِي مَا ضَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوِيَا
a suratul najm sura ce da ita sura ta 53 a qur'ani kuma sura ce ta maka suratul najm tana ba da darasi akan nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abu guda uku na farko tana nuna gaskiyar manzon Allah a wahayi cewa duk abin da manzon Allah ya kawo gaskiya ne babu wani abu da manzon Allah ya faɗa wanda yake ba wahayi ne daga ubangiji ba kamar tana yin raddi ga kareta da kafirai suke cewa sihiri ne ko waka to tana faɗan wahayi ne daga ubangiji to nan suratul najm tana bada wato at-tariqu ila al-wahyi ta yaya aka wa manzon Allah wannan wahayi din da manzon Allah ya ce wa wahayi aka yi masa mala'ika ne to ta yaya wannan wahayin ya faru to suratul najm tana tabbatar da gaskiyar manzon Allah da kuma hanyar da wahayin ya faru sannan suratul najm ta yi wata lamha wani dan tarihi a gurguje na wani abu na karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na Isra'i da Miraji wata tafiya ce mai ban mamaki da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokaci takaitacce ya je har sama ta bakwai har gaba da sama ta bakwai har ya je fada ta ubangiji na mulki kuma ya gana da ubangiji to suratul najm tana faɗan wannan karama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suratul najm tana ba da amsa ga kafiran da suke rika gumaka a matsayin abun bauta sabanin Allah subhanahu wataala sanan cewa na abu da suke yi ƙarya ne ba shi da hujja sannan a ƙarshe kuma suratul najm tana yin bayani akan cewa Allah subhanahu wataala shine mai tasarrufi shine mai iko akan komai a can ƙarshe zamu ji wa annahu huwa agna wa afana Allah shine yake bayarwa shi yake hanawa shi yake yin komai shi ya halici komai shi ke ikon sa ne to suratul najm tana fara da bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa wan najm din nan ba da ce nan as-surayya Allah ya yi rantsuwa da tauraron surayya idza hawa idan ya fadi nan a takaice ainihin suyuti a nan ya bi tafsirin mafi yawa da suke fassara annajam da cewa tauraron surayya saboda a gurin larabawa tauraro wanda suka fi sani shine surayya shine tauraro na mafi kusa kusa da su to amma malamai sun fassara menene annajam din anan wani tauraro Allah yake yin rantsuwa da shi to malamai sun yi fassara haka ma guda uku cewa annajam Allah kawai yana nufin ainihin taurari kowane irin tauraro saboda su kafirai na maka sun san taurari Allah yana faɗa abuwa dama irin su wa alamatin wa bin najmihum yahtadun sun san taurari sun san abubuwan da ake taurari Allah yana faɗa a gurare dama wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulmatil barri wal bahr to taurari sun san su da su suke ilimi da su suke gane tafiye tafiye da su suke sanin maqasid da abin da su na rayuwa suna dauka ne daga tsari na tafiyan taurari a burje to shi yasa Allah ya rantsa da abin da suka sani wasu masu tafsirin sun ce a'a wannan wannan jam din anan Allah subhanahu ta'ala yana yin magana ne akan wani tauraro na musamman da suke bauta mai akwai wani tauraro da ake ce masa ash-shi'ra wanda a can karshe zamu ji ta Allah fada wa annahu huwa rabbu shi'ra wannan tauraron suna bauta masa ne a kasar Yaman sun san shi kuma suna ganin kawai shine mai halitta shine mai ba su arziki to Allah subhanahu ta'ala anan ya nuna shine mahaliccin sa shi yasa ya rantse da shi kuma a cikin rantsuwar tare da ya nuna musu tauraron ba shi da tasiri kisa Allah ce wan najm iza hawa Allah ya rantsuwa da tauraron idan tauraron ya zo ya fadi ai suna ganin wani girman iko ne na tauraron in ya taho da har sai ga san da yake faduwa to da abin da ko yana da karshe har gashi zai fadi kaga ya bashi da iko akan kanshi to a cikin rantsuwa da shi din akwai yin ainihin yi musu gugar zanen cewa wannan tauraron ba shi da ikon kansa da ikon Allah ma yake yin komai wasu kuma malaman hakika suka fassara wannan annajam din da cewa a'a wannan annajam din malaika jibril yake nufi ai sura ba magana wahayi take ba to wane ne kawo wahayin mala'ika jibrilu to shine annajam tauraru idza hawa wato idan ya sauko kamar na ayi bara'atul istihla an fada wannan bada sura da man za fade da yake saukowa to Allah ya rantsa ga jibrilu nan san da yake saukowa da wahayi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai sun yi magana da yawa akan wannan annajam din to amma a yanzu daman qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi nabu'ukum wa nabu'u ba'dakum akwai labarin ku akwai labarin yan baya to a yanzu ilimi ya tabbatar da tauraron da alkur'ani yake nufi tauraro ne babban tauraro a cikin a wannan duniyar watan kwanakin ba a fushe ba a fi shekara biyar ba ma duniya ta nan mata iftishafi ta gano ashe a sararin sama inda duniyar tauraron nan take to akwai wani katar rami wani katon hall katotar rami wanda tauraron nan sanda ya to muke ganin suna tafiya to idan tauraron nan yazo zai fadi ba kawai tafiya yake fadi ba a wani katon rami ne wanda girman ramin ya bi duniyar nan duka ciki tauraron yake fada kaga wannan duk yana nuna abin da Allah yake faɗa wannan cewa qulun zuruma zati samawat Allah ya ba musulmi dama ai nazari sama a ga ayoyin Allah to yanzu ba mu shekara biyar ba masu tafiya duniya ta sa gano wani rami ne wanda a girman mikidarin sa yafi girman duniya kuma taurarin nan in sun zo ana ganin haske zai bushe to fada sai wannan ramin to kamar Allah rantsuwan nan yana nuna ga wani babban abun mamakin sa nan ma wanda yafi na wai zuwan mala'ika duniya a saman duniya nan akwai wani rami da yafi duniya taurarin da suke haske in hasken zai kare ma nan suke fada su suna gani kamar da Allah fada wa ka ay min ayati bis samawati wal ardi yamurruna alaiha to Allah ya rantsuwa da tauraro wannan taurara ko kuma yayi rantsuwa da malaika jibril yake kawo wahayi ko kuma yayi rantsuwa da tauraron rabbu shi'ra tauraron da suke bautawa a Yaman wanda kuma fitowa yake fadi bai da ikon kansa ko kuma Allah yayi rantsuwa da zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce tauraron take haskawa idan hawa idan ya fadi idan shirya ta sauka a zuciyar Annabi kenan to Allah wannan rantsuwan ne me ya muqsam alaihi din shine ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah ya wannan rantsuwar dan ya gaya wa kafiran nan da maka san da Qur'ani yake sauka kuma dan ya gaya duk wanda yake duniya har yanzu ya sani ma dalla sahibukum wallahi lalle wannan sahibin naku Muhammadu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam bai taba yin kuskure ba an tariqil hidayah bai taba kuskurewa hanyar shari'a ba wa ma gawa kuma sannan bai halaka bai ainihin bata ba ai ma la basal ghayya bai taba cudanyar halaka ko bata ba wa huwa jahalun an itiqadin fasid dai na kan ce alagayu to jahilci ne da yake faruwa saboda wata batacciyar aqida to manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba bata ba bai taba samun wata aqida mara kyau ba duk abin da manzo yayi akan gaskiya ne abdalal shine wato alhayd alhawad an qasd as-sabil ga hanya mai kyau a ce mutum ya kauce mata to manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba kaucewa hanya mara kyau ba haka yana nufin kenan duk abin da manzon Allah ya kawo bai taba kaucewa abin da shine shiriya ba da sani kuma Allah ya ce sahibukum wato sahibi yana nufin almulazim wanda kuka lazimce shi wanda kuka san shi kaga anan Allah ya ce ma dallan nabiyyu annabi bai bata ba amma sai ce ma dalla sahibukum saboda sahibi yana nufin almulazim wanda kullun kake lazimtarsa to su kullun suna lazzutan manzon Allah sun san halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Allah ya ga musu wannan fa sahibin ku da kullun kuma tare da shi ku ne kuke bada labarin sa kan gaskiya bai taba yabbata ba kuma kun sani wa ma gawa bai taba halaka ba sallallahu alaihi wasallam to idan ya a rayuwar duniya a yau da kullun baya yin bata baya bin son zuciya ya kuma zai yi wa Allah bata ya wa Allah kariya ya ce Allah ya ga masa abin da bai faɗa ba kaga wannan bai haka bane kenan
وما ينطق عن الهوى wa ma yamdiqu anil hawa sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ma yamdiqu manzo baya yin magana bima ya atikum bihi wallahi manzo bai taba yin furci da duk abin da yazo da shi dinnan anil hawa bai taba yin furci wanda yake na san zuciya ai hawa nafsi nan kaga an ce a, wato ma yamdiqu bil hawa kenan bai taba yin furci wanda wannan furcin yayi shi ne ya samu asali ne daga san zuciya ba shi aka ce hawa yana nufin wato mailul nafsi ila shay'il mahbubi ma i'tiqadi adam adam al-qasd fi ran mutun ya karkata yabo wani abu da yake so tare da kuma ya san wannan karkata ba ta gaskiya bace shine su kamar yadda a larabci ya ce hubbuka li shay'in ummi wa yusib in mutun yana son abu haka yake ransa zai karkata tare a ran nasa ya san ba wai akan daidai yake ba amma so zai tafa zuciya to manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba fadar wani abu wanda kawai soyayya ta sai fada na so in san ran shi ba bai taba yin haka ba kaga wannan ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isma wato tunda abin da yafi komai sauki shine magana magana tafi aiki wahala to idan abin da yafi komai sauki shine magana tunda har ana cewa wato in magana ta fita ba za ta iya dawowa ba ko to idan har a magana furci duk gaggawar sa manzo ba zai taba iya yin furcin da na san zuciya bane to ina kuma ga aiki kaga baki ɗayan sa kenan baya yin abu na san zuciya tun daga makana har zuwa ga aikin sa sallallahu alaihi wasallam mhm إن هو إلا وحي يوحي أنه يجيب الحي فاستوي
in huwa shi bai zama ba in aima shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai zama komai ba illa wahayi face sai wahayi wannan huwan lamirin yana komawa mafahumi daga wannan madin ma dalla sahibukum ko wa ma gawa wa ma yanduku to wannan wanda ake magana akan nasa to in huwa shi din ba kowa bane illa wahayi wato manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake yi da duk aikin sa wahayi ne yuha ko kuma in huwa lamirin yana komawa yanduku wato manzo baya yin furci akan san zuciya to yana yin furci ne bi wahayun yana yin furci ne da wahayi yuha wanda ake masa wahayi wannan shine asali da abin da ya shar'anta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma ya zama na wahayi kamar alqur'ani bisa ga bisa ga sabani na malamai na usulul fiqh su malaman usulul fiqh sun yi sabanin cewa eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yayi wahayi ne amma akwai abin da yake ba wahayi bane shi anan wahayi shi anan in manzo Allah yayi shi abu ne daidai yake da abin da yake na wahayi akwai abubuwan da manzo yana yi na istihadi wannan malaman usul sun san haka to me ya matsayin istihadin manzo sallallahu alaihi wasallam matsayinsa daidai da abin da yake a babun wahayi yake to malaman usul suka magana cewa duk abin da manzo yayi wahayi ne duk abin da abin koyi ne amma banda abin da yayi wanda a aikin ya nuna ba shari'a bane ya nuna abu ne na yau da gobe ya nuna abu ne na rayuwa kamar misali akwai abin da manzo yake yi amma daga yadda ya aikin ya nuna shawara yake da mutane kamar lokacin da ainihin manzo sallallahu alaihi wasallama ya haramta maka ce inna a cikin hadisin hana maka inna ibrahim harama maka ko ya har maka harami ce gashi ba a yin suntuwa ba a yin kisa to zai cewa wala yuqtala halaha ba a tsinkar ko bishiya a maka kar ka ga bishiya abu ya fito ka tsinka saboda haramcin gari ko bishiya tana da aminci ka tsinke ta to da ya faɗa sai abbas bin abdullah sai ce illa al-izhir ya rasulullah amma banda ganyen bauri saboda shi wannan fa inna hu likainina su yaran mu suna amfani da itacen baure su sassaka shi su yi aikin kafintanci sai manzo Allah ce e illa al-iskir to ban da ganyen baure kaga nan daga ji kaga manzo Allah daman ya faɗi wannan ne a babun shawara ba ya kawo shi ne a babun wahayi ba ba ya kashi a babun shari'a da ya kashi a babun shari'a ne tunda cewa la yuqtala khalaha kara tsinci komai to haƙorin ya shi a wada ce illa al-iskir ce e illa al-iskir to wannan kaga a babun shawara ne haka nan malaman usul suka ce haka nan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi a bagen yaki wanda manzo sallallahu alaihi yayi wannan ya nuna wannan gwaninta ce ta yaki yasa yayi wannan aiki amma ba wahayi aka yi masa ba kamar yadda aka a yakin badar manzo sallallahu alaihi wasallama a ranar badar ya sauka a an ce ya sauka a aznami ya hibatar inda ya sauka yana da nisa da gurin badar din akwai ruwa to yana da nisa da gurin ruwa to da ya sauka a gurin sai hubab bin al-munzir ya zo ya ce ya rasulullahi nan gunda ka sauka a haza manzilin an zalika hullahu an huwa al-harb wa ra'i wal makida nan Allah ne saka sauka a nan gurin ko kuma ra'ayi ne na sanin yaki da dabarun yaki saka gane sauka anan sai manzo Allah ya ce a bal huwa ar-ra'i wal harb wal makida ba wahayi akai mun ba idan na ga mu sauka a kusa da ruwan nan zai sai huwa bayan manzo ce a a to kan mu sauka anan mu koma can inda yake adana miya ibada inda yake kusa da ruwa da za su sha saboda mayaka in sun zo da su da ayarunsu da kowa za su buƙaci ruwa to muka sauka a ruwa kaga mun fara cin yaƙi tun wuri kenan manzo Allah ya kabutar kaga wannan duk manzo Allah ta sama yayi ne a babin ijtihadi to waɗannan abubuwan su malamai suna cire su ba sa cikin abin da ake ce musu sunna wanda sunna ne ta shari'iyya sunna ne da manzon Allah ya shar'anta shi kowa su yabi wannan ba sa ciki wannan abubuwa ne da manzon Allah ya a babin ijtihadi abubuwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a babina ainihin shawara da sahabbai amma idan abin ya zama na abu ne wanda yake manzo Allah yayi ijtihadi ne dan yayi sa shari'a to wannan ko ijtihadin yayi yace wannan doka ce shar'anta to wannan ya zama dole a bishi wannan sunna ce ta shari'iyya to ayyukan manzon Allah wahayi ne amma da wannan tafsili din abin da yasa nan malai ba sai ta ba saboda nan Allah yana son ya tabbatar da gaskiyar manzo ne da cewa komai wahayi ne shi ta sai umumin sai ce in huwa shi manzo dukansa komai nasa wahayi ne komai wahayi ne saboda san da ake ga kabare wannan karatun idan da an ce musu amma banda kaza da kaza to sun samu damar sun samu togaciya sai su karasa wani abin da ba su ce to shi ma banda kaza to yasa an sai Allah ya umarce in huwa illa wahayi ne ba manzo dukkanin shi shi komai nasa wahayi ne tun daga magana sa aikin sa wahayi ne yuha da ake wahaitowa ilaihi zuwa gare shi أنه شديد القوى إلى قصه
allamahu shadidul quwa wane ne yawa manzon Allah ya sanar da manzon Allah wannan wahayi yace allamahu wanda ya sanar da shi iyahu wanda ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malukun wani mala'ika ne shadidul quwa wani mala'ika ne mai tsananin karfi shine wanda ya sanar da manzon Allah wannan wahayi nan ma akwai magana kaga wahayi an san zancen Allah ne amma ganin wannan kamar yar uwa aya ta cikin suratul inshiqaq ko da Allah ya ce innahu laqawlu rasulil karim wahayin nan fa zancen malaika ne mai girma nan ma Allah ya ce wahayin nan da ake masa wani malaika ne ya sanar da shi to shi malaikan ba wai shine ya gaya mai sabon ba shi malaikan dan aike ne saboda allamahu shi ya koya masa shi ma da aiken da aka yi masa ba wai malaikan ne da ilimi da sanin kansa ba da aiken da Allah ya masa wani malaika ne shadidul kuwa malaikan nan mai tsananin karfi wannan kowa ya duk malamai sun ji millar cewa sun yi ittifakin cewa ana nufin malaika jibril saboda shine malaika mai karfin nan da Allah yake fada wanda yake ya daga alƙarya da hannu fice guda ɗaya da sauransu to shi Allah yake nufi shi ya kawo manzon Allah wahayin nan zumirra malaikan nan mai tsananin karfi ne wannan mirra din wasu ce kowa wa shidda tsananin karfi da tsanani wasu wasu fasara au manzarin hasan maganarsa mai kyau shi amma kowa din yafi saboda wa yake ganin mala'ika balle ya san ganin nasa zai yi wa kuma siffar da mala'ika yake da ita idan dan adam ya gani shi abin sawa irin sura ce da a can dan adam yake gani abu ne mai kyau ba tunda an ce yana da fuka take 600 ta ya za ka gane wannan kyau a wannan kaga ba zo ne zama ba saboda haka cewa manzarin hasan din magana ce daga maganar malamin tafsiri amma ba ita ce marjuhiya ba zumirra din a fasa shi a karfi yafi zai zama na an adabta shadidul quwa ne an ƙara adafi ne bin mughayarat sifa shadidul quwa malaika ne mai tsananin karfi kuma zumirratun mai tsananin karfi na halitta ai zuma ta nufin fil khalq halitta shi tana da karfin gaske malaika jibril tunda duk mun ji yadda yake zuwa kamar alƙarya a mutanen annabi lut ya bubbugo ta tunda kasa fadalna ali hasatil hadin nan to malaika ne mai tsananin karfi shine malaika jibril shine ya sanar da manzon Allah wannan alqur'ani kaga daga nan an fara tafiya at-tariqu ila al-wahyi wannan aya daga allamahu din an fara yi wa kafiran maka raddin da suke shuwa ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر ai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ke koyar da alqur'ani dai saboda akwai wani wani baka wani baka fata ne a Jamuni yana a can Hijaz a wajen Yaman manzo sallallahu alaihi wasallama bawa ne ma to manzo sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya zauna a inda yake manzo Allah sallallahu alaihi da mu'amala mai kyau da kowa to duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ga cewa yana da basira yana da hankali samtin hasan manzo Allah sai je inda yake fi hira to shi wannan ajemi ne ba ba ba larabi bane su kuma mutanen maka suna ba su iya larabci ba a ba sai wani yaran ba sai larabci to manzo Allah yana tashi je inda wannan mutum yake ya zauna su hira da shi sai suka rinka cewa wannan mutumin wannan ba wannan da manzo Allah yake zuwa gun sai hira da shi shi ne ke koya manzo Allah Qur'ani Allah ya kula inna ma yu'allimuhu bashar ina ta Allah ya ce lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jam ya za a yi mutumin da ba ba larabi ba bai iya larabci ba a ce shi yake koya manzon Allah alhali kuma wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi kuma qur'ani larabci da ya gare su ya za a koyi shi daga wanda yake baubawa bai iya larabci ba to kaga wannan ayar allama huta ba su amsa cewa to in koyawan ne ma wanda yake koyawa manzon Allah to mala'ikan nan ne mai tsananin karfi kaga daga nan an fara fadan addariku ila alwahyi to daga nan Allah zai fara na girman manzon Allah ta yake ganin mala'ika ta yake iya muqabala shi tunda mutum ba zai iya ganin aljani ba balle mala'ika to ya manzo ke ganin mala'ika to an tafi addariku ila alwahyi ta ya mala'ika yake zuwa ta yake bashi Allah mahu shadidul kuwa zumin rami tsananin karfi fastawa to mala'ikan da yazo fastawa sai ya daidaita ai istaqarra sai daidaita wannan istawa din suna cewa istawa ala janibis sama ala ufikin fi afaqis sama wato da yazo mala'ikan sai ya daidaita a sama shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba kamar yadda hadisin bukhari yake ga mana a kitabu badul khalq da mala'ikan nan yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara ganin sa ne a hira san da yake bauta da ya fito sai ya gan shi kamar a zaune akan kujera shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba wannan shine fastawa din wannan kamar yana wancan hadisin yana gaya ayan nan tana gasgata wancan lafazin hadisi daga mala'ikan yana zuwa sai ya daidaita shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba amma yana zuwa a siffa da alwacin manzo zai iya ganin sa ba a siffa mala'ikan ba wa huwa bil ufuqil a'la mala'ikan nan ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ufil wa huwa alhali shi malaika wannan wa huwa akwai magana da yawa a kanta huwa ce ta hali ko ba ta hali ba to amma yanzu zamu fasara ta alhaliya din zamu dawo mai maganar da malamai suka akan wata fasara wato malaikan idan ya zo ya daidaita a sama manzo ya ganshi ya daidaita wa huwa sai mala'ikan ya zamana bil ufq kamar Qur'ani yana bayanin a ina yake tsayawa a ina yake zuwa ga masu ta ya mazu ganin sai Allah ya huwa bil ufqi yana tsayawa a sasanni ufqi ne jam'u ne na afa shi kuma aka ce afa wato annahiyal ba'ida kenan inda yake wuri ne mai nisa ga dan adam inda yake kallo shi daga nesa ba inda yake da kusa ba ko daga ƙasa gun yake ai ana cewa ma ufqul mashriq wal maghrib ko can nesa ne wajen gabas ko yamma to amma nan sasannin na sama ne afaqus sama ne huwa bil ufuq malakan sai da ya sai ya tsaya a sasannin sama sasanni al'a'la na mafi duhaka ai ufqu shams kamar can sama wajen hudowar rana ai inda matla'iha inda take hudowa ala suratihi allati khuliqa alaiha wannan fa bayyana shi ta musamman da manzo yawa da mala'ikan yayi manzo ya ganshi a surar shi allati khuliqa alaiha wanda aka halice shi akai fara'ahu nabi wato manzo ya ga mala'ikan ne a surar da aka halice shi fara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam wannan tana faɗin zuwan mala'ika ne ba zuwa ɗaya ba zuwan da yake yi to in ya zo a farko ya tsaya a sassanin sama a surar ɗan adam to akwai lokacin da manzo ya buƙaci ga mala'ikan nan a surar da Allah ya yi shi mala'ikan shi manzo Allah kasan ba ka iya gani na aka ba yace shi dai yana son ya gan shi a surar da Allah ya yi shi saka mala'ika jibril da ya zo sai ya zo ya bayyana a sassanin sama manzo Allah kan sama a hadisin ya ce da ya buɗe fuka-fukansa ya ce wallahi sai na ga in sadda ma bainal mashriq wal maghrib fubbikinsa guda ɗaya tal a cikin guda ɗari shida ya tokare mahudar ranar faɗa rana fakarar nabi sallallahu alaihi wasallam shi yana alai saboda kallon halittar nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya fadi a yanayi na suma sai daga baya dawo hayyacin saboda ganin halittar nan kaga ba ta yadda an zai iya gane ya halittar mala'ika guda ɗaya take in dai a halitta shi gashi ya zo ya bude fuffikin sa guda ɗaya tokare gabas ta to shi ne nan malaki faɗa fa huwa bil ufqil a'la a wannan sasannin saman da yake zama inda matsalaki ala surati a surati ne allati khuliqa alaiha surat da aka halce shi fara'ahu nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani shi kana bi hira lokacin manzo yana hira kad sadda al-ufuq ya tokare sasannin sama ila al-maghrib tun daga gabas har yamma fa kharra magshiyan alaihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada asumi wa kana qad sa'alahu an yuriyahu nafsuhu ala suratihi dan manzo ne ya roki mala'ikan ya bayyana a surati ya ganshi a haka allati khuliqa alaiha surat da aka halce shi fa wa'adahu bi hira'in sai ya masa alƙawari to wata rana in zan zo hira zan zo a surar da nake da ita fa nazala anan malaika ya sauka fa nazala jibril lahu fi suratil adami malaika zai sauka a sura ta dan adam bayan nan irin kallon sa a surar dan adam to daga nan kuma sanda manzo Allah ya bukata sai ya yi surar tashi to anan da maka mai da na alƙawarta a karatun zamu magana akan abin da ta al-haqiqatul muhammadiyya wannan akwai da ta al-haqiqa wal majaz amma ba haqiqa da majazi na ilmul ma'ani ba ba wannan ba haqiqa da majazi ta shari'a haka nan mala'ika ne yana zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa iri iri manzo yana ganin sa a cikin sahabbai sai da ga yana ya same shi ya tashi ganshi har ma yana zuwa sahabban su ganshi a surar mutum kamar a hadisin muslim ya zo ya tambayi musulunci da imani da ihsani manzo ya gaya masa daga baci musu wannan jibril ne zai koya muku addini ya sha zuwa a surar dihiyatul kalbi manzo ya ganshi sahabbai su ganshi amma ran da ya zo a surar shi manzo ba zai iya ganin sa haka ba saboda sai da manzo ya suma wani haga hakika da majazi kenan a majazin yadda yake zuwa Allah yana iya nada Jibrilu ya zo a mutum mutane ma su ganshi amma idan ya zo a yadda yake a Jibrilu ba wanda zai iya ganin shi to wannan a hakkin mala'ika kenan balle a hakkin manzo to wannan shine abin da ya kai mu ga abin da ake masa haqiqatul muhammadiyya to manzo ma yana da wannan hakika da majazi annabi sallallahu alaihi wasallama ai mutum ne irin mu amma a majazi a yadda zamu iya ganin saboda mu dausa ku amma shi ma manzo Allah sallama in ya bayyana a haqiqatul muhammadiyya yadda yake agun Allah yadda Allah ya shi da wannan hasasakan da shi annabi ko ya ga malaika kuma ya ga Allah to mu ya zama ya gane shi ko mutum ne yake mu'amala da malaiku a yake mu'amala da aljanu kai dan kanka dan adam ba ka yi mu'amala shi kai sai sai ga ya canja to shi yana ganin malaiku kullum inni ara ma la tara kuma ya je sama ba wanda ya gani sai shi ya ga ubangiji za mu yi bayani a gaba to idan da manzo zai bayyana a surar shi ta haƙiƙa muhammadiyya ba wanda zai gane shi wannan shine haƙiƙa muhammadiyya da kuma majazin manzo ya zauna a majazin ta ne wannan maganar ba wai sai mun tona ta yadda kamar su Abdul Karim al-Jayli suka faɗa a cikin al-Ihsanul Kamil wai manzon Allah ba wannan ma na sufanci ba sai kai wannan magana ba iyakar zahirin hadisi in muka dauki hadisin Muslim zamu ga haƙiƙa muhammadiyya din a ciki hadisin Muslim na Uwais al-Qarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbansa ya ga sai na Umar akwai wani bawan Allah zai zo min najadin summa min murat mutumin nan daga yaman zai zo sunan kabilar su murat a jikinsa akwai ragowar ya kuturta subbasa kaza yana bin mahaifiyarsa idan ya zo mutumin nan shine fi alheri mutanen duniya a lokacin kace ya maka addu'a sunan sa uwaisul karin shikenan a lokacin bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Yaman sun taho shi ai ga wani mutum kirki na a ciki kuturu ne amma ya warke sai na bashi a ina san ganin shi ba yana ganin sai ce malam ya sunan ka ce Uwais kai ne daga najadi ce daga yaman eh, daga muradi ka taba yin baras kuturta a baras amma ya warke sai gunda ya fitar a yi ce eh. ita manzo Allah ya gani zaka bayar take min addu'a kai ne yake alheri mutanen ya ce a yace kai manzo Allah ya ce ka zo bai ce eh. kai yanzu ga manzo Allah ya ce Aisha a ga manzo Allah wannan hadisin na muslim ne hadisin Uwais al-Qarai yace ka ga manzo Allah sai na wai ce yace wallahi baka san manzo Allah ba ga manzo Allah ka ku da cikin mu na ba ma malaman baya ba da suke za duk wanda yake yayi karatu a musulunci ya san sai na Umar abokin manzon Allah ne ya zo da manzon Allah amma manzon Allah ya ce sai na Umar ga wani bawan Allah zai zo ka je ka nemi addu'a shi kuma wani bawan Allah da manzon Allah ne tura sai na Umar din ya ce sai na Umar baka san annabi ba me yake ne yana magana hakikatul muhammadiyya ne wato annabi Muhammadu a yadda Allah ya ce baka san shi ba yace ban san shi ba ce yace wallahi ma ra'aytu min Muhammadin illa zillahu wannan yana nan a hadisin Muslim baya cikin maganar sufaye ba san irin wannan magana an sai nauyi sai da kai da san sufaye yace ba musamman Muhammad shi wallahi to sai na Umar sai ga magana ta mai girma sai shi to bara dai yawa bawan Allah ne ya dai wuta dewa in ni ban san shi ba abaka san shi Abubakar bai san shi ba sai ce wala bin abi hafa to naji sai na Abubakar fa yace wallahi wala bin abi hafa shi ma bai san shi ba yace to wa muka sani ce ma ra'aytum min Muhammadin illa zilluhu Allah ya ba ku iya da za ku iya ne ku zauna da shi amma annabi Muhammad ne yadda Allah ya yi shi ba za ku iya gane shi ba wannan shine alhaqiqatul muhammadiyya to wannan da muke gani wane ne annabi muhammadin ne sallallahu alaihi wasallam amma a yadda Allah ya bar shi a majazin mutum yadda zamu iya ganin shi saboda Allah ya gaya mana aida bai yi shi a mutum ba da yi shi a mala'ika ba zamu iya ba walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula ko da mala'ika aka mai da shi dole sai an kuma canja shi ya dawo mutum wannan labasna alaihim ma yabisun Allah ta kuma ko a mala'ikan ma aka yi shi mutanen nan tauruka ne da su ba za dai su yadda ba sai sun yi musu ta so haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hakikanin sa ba wanda ya san shi sai Allah amma Allah ya ba mu shi a matsayin shiriya Allah ya ba mu shi a matsayin manzo sai ya tattare mana shi sai ya ba mu shi daidai da zamu iya kalla kamar dai ainihin ala daukan hoton nan da ake yin zumi idan hoton idan ainihin ya zamana idan ka ba shi da karfi to sai an sa wani abu an rage an yi zoom in an matse shi an rage shi yadda idan ka zai iya kalla ko kuma a ce kamar wani irin gilasai ne na zamani da ake yi idan taga ka haske yana shigowa da yawa hasken nan in yi karfin idanka to sai a ƙara wa gilashin nan duhu sai zama na an tsuke hasken hasken ranar zai taho da karfinsa amma kai iya inda kake wannan karfin ya rabu saboda wannan gilashin ya tattare da yawa sai ya dinga baka shaida idan ka zai kalla to haka Allah ya amsa zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya tattare shi daidai da mutane za su iya kalla sai ya ba mu shi haka amma a yadda yake da sufofinsa da yadda yake abun Allah to wannan Allah kawai shi ya sani wannan shi kadai ake nufi da haqiqatul muhammadiyya saboda an kaji duk inda kana ce a haqiqatul muhammadiyya wannan ake nufi amma idan abin ya wuce haka to wannan abu ba shi da asali wannan kawai shine haqiqatul muhammadiyya misali shi ko an samu magana saboda yayi kama da wannan sura ta jibrilu kada nan Allah yana faɗan jibrilu nan yana zagon annabi sabai ma suna ganin shi ai suna hira har sai na yana gama sifar da ganshi da ganshi da gashin sa baki rigar sa fara gashi gashi ga yadda yake amma da yazo a haƙiƙa ta jibrilu manzo ma da ya ganshi sai da suma saboda ba za a iya ganin sa to wannan shine haƙiƙa da majazi amma ba na ahadul ma'ani ba wannan na shari'a to wa huwa bil ufqil a'la malaika jibril nan yazo san da yake zuwa da mun ce sura tana magana a dariqo ila al wahyi ya zauna a satsani ya sama manzo Allah ya ganshi summa dana da mala'ikan nan yazo sun madana sai ya kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam qaruba minhu ya kusanci manzo fatadalla sai ya ƙara yin kusa ya ƙara yin kusaci zada fil qur nan shi ma malamai na ulul ma'arif ce akwai at-taqdim wa at-ta'khir saboda at-tadalli yana nufin an-nuzul min a'la tunda an ce huwa bil ufqil a'la mala'ikan nan ya zo ne a sasannin sama shi ba a sama shi ba a kasa ba to da manzo zai ganshi sun madana din sun matadalla ne a farko tadalla fadana ne wato sai da yayo kasa daidai inda manzo yake sannan ya kusanci manzo din amma ba yana a saman ne kusanci manzo a nesa sannan yayo kasa ba sai da ya farewa kasa kasa yazo inda manzo yake sallallahu alaihi wasallam sannan ya kusanci manzo mhm فكان لأبد الخير أودني فأوحي إلى عبدي ما أوحي فكان قاب قوسين او ادنى sannan mala'ikan ne yake sukowa a wannan sifa da Allah ya faɗa fakana qaba qausain sai da mala'ikan nan ya zama na minhu mala'ika zai sai da ya zauna gurin manzo sallallahu alaihi wasallam qaba kamar lankwasa kamar kafa baki na nan kaba din yace qadar kamar daidai gwargwadon kaba din nan ba lasa cewa wai masdarin shi ainin sawawi ne qauba ne ko qiba wato wurin lankwasan nan na baka to bakin inda ya lankwasa tsakiya ba inda ya lankwasa bakin nasa guda biyu kowane guda da shine qab din to ya kasance kamar qaba qausai kamar wurin lankwasan nan na baka kaga ai tsakanin ɗaya bakin inda ake sa tsirkiyar nan tsakanin ɗaya gun da ɗaya gun ai kaga ba shi da nisa to kusancin da mala'ika yayi da annabi bai kai tsakanin wannan bakin na baka guda biyu ba au adna wannan au din wasu sun fasara au ce ma'ana bal wato bal adna kai kusancin ya ma fa haka tunda kusancin da mala'ika yayi da annabi ai har jikinsa ya zo a ruwa ya zo shi na farko har ya matsa annabi ko wannan kaba kausain shine hadisul gad din nan yace fa gad din ko mala'ikan nan ya damko ni kaga ya kusanci manzo me yasa Allah ke faɗan yadda mala'ikan yazo da yadda abin ya faru duka saboda ana yi mana aqdariqu ila alwahyi ta yaya wahayin nan yazo wahayin nan ba mutum bane ya koya manzon Allah Allah ne ya kawo manzon Allah sakon nan amma mala'ika ya turo mala'ikan nan mai tsananin karfi ne su sun ma san shi shine jibril dan a bakara Allah yana ga ma har suna cewa ma ba ta san mala'ika jibril saboda sun ji labarin shi ne ke halaka alƙari Allah ya musu kulman kana aduwar da jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbi to sun ma san malaika jibril to wannan malaika shine yazo mai tsananin karfi zumirra mai tsananin karfin halitta ya sauka a sararin samaniya ya kusanci manzo sallallahu alaihi wasallama kusancin kamar bakin baka guda biyu yace au adu kusancin ma ya faka hatta afaka wasa kana rawa ya kusance shi ne saboda manzo ya yi suma to mala'ikan sai ya dawo siffa ta mutum ya kusanci manzon Allah ya rungumi manzon Allah wannan razanin da yanzu Allah ya shiga ya tafi fa auha ila abdihi ma auha to daga sannan ne fa auha sai ya wahayi waye ya wahayi kaga da can mala'ika ake mala'ika ba shi ba shi aiko da wahayin ba aiko idan ma an ce majazan mala'ikan ne ya wahayi to amma kuma an ce ila abdihi yayi wahayi zuwa ga bawansa ka kuma annabi ta ba bawan mala'ikan bane to malamai sun ta yin takallufin cewa zamiri ina ya koma lamiri ina ya koma to dole anan in kana son waraka akan tafsirin wa'annan ayoyin na wannan sai ka hada abu da uku sai ka duba wato ulumul ala kamar ilimin luga ka koma lamiran ka ji me ya faɗa sannan nabi sai ka koma kuma sunna ya manzo ya fassara Qur'an so haka nan an maka biyo baki ɗaya tartibu baki ɗaya anan yana nufin mala'ika jibril har yanzu ana saboda fa auha sai Allah ya wahayi amma Allah a nan subhanahu wata'ala ba a faɗe shi a baya ba sai dai an fahimto shi ne tun daga farkon aya farko da aka ce ma dalla sahibukum wa ma yanduku ana in huwa illa wahyun yuha tun daga wannan aka ce wahayi to mai ake ake aiko mai an san Allah ne yake aikowa to wannan fa auha din ya koma wancan labirin yuha din wannan wahayi to da ake din to fa auha malaika aka turo da aka turo malaikan yazo fa auha sai Allah ya yi wahayi ta hanyar malaikan nan ila abdihi ya aiko bawan saboda haka wannan auhadin yana komawa al-ma'lum bil siyaq ne a siyakin an san Allah ne yayi wahayi saboda shi ya fara yin magana tun da farko in huwa illa wahayi yuha fa auha wasu kuma suka fasara a'a fa auha ta'ala kamar yadda shi sudi ana Allah sana sai ya wahayi zuwa ga Jibril ma auhahu Jibril ila annabi abinda shi kuma Jibril ya aika wa annabi amma shi ma wannan akwai talfike akwai talbisi saka jibril ba shi da wani aiki na wahayi a ciki aiki sa kawai kawo aikin so da fa auha ila abdi ma auha dinnan annabi Allah ne Allah ya wahayi ila abdi zuwa ga bawansa ma auha abin da Allah ya wahayi saka nan ma auha ba ta koma jibril nan kamar da sai ce jibril yake koma ila annabi jibril ba shi ke koma ba ba wai kuma fasar shi ba daidai bace ba a'a sabanin malamai ne a fasarar to wannan fasarar ba rajiha bace sura kama auha anan Allah ne ya wahayin abin da ya wahayi me yasa Allah ya faɗi wahayin ba litafhimil mum litafhimil muhadith abin da aka wahayin abu ne mai girma in Allah ya sai kamba mu abu sai Allah ya faɗa sakai kama a gaba zamu ji Allah yana faɗan idza shastidrata ma yagsha ko to fa awa ila abdihi ma awa Allah ya bawan sa wahayin ma awa abin nan da ya masa wahayi wani abu ne Allah ba zai faɗa ba saboda girman sa sai sai wannan an yi ibham ne litafhim kamar inda Allah ya faɗan halakar Fir'auna Allah ya faɗan fa gashiyahum min al-yamm ma gashiyahum Fir'auna da mutanansa Allah ya fa gashiyahum min al-yamm ma gashiyahum ai wannan tekun abin da ya lullube su nan ya lullube su me abin da ya lullube su abu ne mai girma na azaba yasa kawai Allah ya shigo ka ai ta faɗa maka yi maka dutso sai Allah ya fa gashiyahum min al-yamm wani gagarumin abu na azaba ya rufe su irin wanda ya rufe su at-tafkhim kin to nan ma fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya mai wahayin gaban abin nan da ya masa wahayi amma nan wasu malaman sun ta kai kawo akan menene wahayi wasu sai an masa wahayi ne akan na salloli wasu sai an masa wahayi ne na a girman salati cewa dole mai salati Allah mai salati wasu kuma sai a an masa wahayi ne cewa abin da ya masa wahayi shine innal jannata haramun ala al-anbiya hatta tadkhulaha wa ala al-umam hatta yadkhulaha ummatak abin da mai wahayi shine aljanna fa Allah ya haramta a kowane annabi ba zai shiga ba sai ka fara shiga Allah ya haramta dukkanin al'ummai ba za su shiga ba sai al'umma ka sun fara shiga wannan duk ainihin kai kawo ne na malamai amma sai yin magana dai lam yazkuru limuha kawai Allah bai faɗi menene abin da ya wahayin ba tafhimal li sha'ani saboda ganin girman wannan abin wahayi kaga nan a tariqu ila al-wahyi ya qari Allah ya ga faɗan ga yadda ake wahayi to kuma sai Allah a wannan ayan gaban zai ci gaba da gasgata duk abin da manzo ya faɗa din nan gaskiya ne saboda kun yadda aka mai wahayi duk abin da yace ya gani mala'ikan da ya gani gaskiya ne sakon da ya faɗa gaskiya ne ya ga mala'ika ba ku sanya mala'ikan yake ba saboda haka duk abin da ya faɗa muku annabi sallallahu alaihi gaskiya ne to Allah ya ce da wannan wayar fa Allah ya ce gaba da ainihin yin bayani akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da goge mai dukkanin wani zargi sai Allah ya ce ma kazabal fuadu ma ra'a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallama ما كذب بالتخفيف هذه الرواية والتشديد وما كذب ما كذب الفؤاد زوجي من ذا الله أي فؤاد النبي زوجي من ذا الله وتكريت وانا التكذيب أنا أي التلبيس والوهم بعد كريتا وانا قول خلاف الحق وانا بع قول ما هو الخالف الواقع باشي وقت بدأ وانا كذب معنى ما كذب أي ما ألبس عليه زوجي من ذا الله وتكريت نبا أريك تامي ba a mai wahayi ba yadda manzo Allah ya ga Jibrilin nan tar ba wani riktau to ma ka zuba fuadu zuciyar shi bata wani kokonto cewa anya ko wannan malaika ne anya ko gaskiya ne bai yi wannan kokonta ba a zuciyar shi saka zuciya ta gasgata abin da idan sa ya gani ma ka zuba fuadu ma ra'a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam bata yi kokonto bata yi samu wahami akan ma ra'a abin da ya gani ba basaru abin da ganin sa ya gani ba bin surati jibril na wannan ganin jibrilin nan afatumarunahu ala ma yara Allah shi afatumarunahu yanzu kuna yin musu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ne tujadunahu kuna ja da shi wa taglibunahu kuna ja da shi a tara kuma afatamurunahu akwai afatamurunahu nan ma za ku ja da shi ne manzo Allah ya kawo Qur'ani kun ce ƙarya ne sihiri ne kun ce ƙarya ne waka ne to shi ma ganin mala'ikan za ku ja da shi ku ce mala'ika ya gani ba yasa ce alama tunda ku ba kuma taba gani ba ba ku sanya yake ba to shi ma nan za ku jaya da manzo Allah ne alama yara abin da yake gani كذاب المشركين المنكر رؤيه النبي لجبريل الله شتو ولا قدر راه تو كسريفا با معنى ne kawai ya ganshi wala qadara ahu nazalatan ukhra hakika al manzu sallallahu alaihi wasallam ya kara ganin shi ya taba ganin shi tabbas ala surati akan wannan surar tashi nazalatan ukhra ya ganshi a wata marra wannan nazala din malamin lugha ta cewa fa'ala ne na nuzul an ce fa'ala to ma yadullu ala al marra kina wato nazala wato nuzulan marratan wahida akwai wani lokaci so ɗaya ma da ya taɓa ganin sa a sama shi bala amma za Allah ya malaka jibril nan ba iya ma ganin kasan nan ba inda sidratul muntaha ya taɓa ganin shi a can sama inda sidratul muntaha a gurin wata bishiya ta sidratul muntaha magare tukiya wannan magare tukiya ba ce ba bishiya bace wasu tabbai akan bishiya ce amma su ce ba bishiya bace saboda ainihin kamar a su larabawa bisa ga al'ada a hanyoyin garuruwan su ana sa bishiyar magariya kamar ce iyaka kamar take raba hanyar gari da gari da kaje ga ace akwai wata magariya can ta karshe to ita ce kamar iyaka tunda babu yinka alamomin kasa na kamar na yanzu to wannan ce alamu to Allah ya masalta ni to irin wannan bishiyar ta takewa to akwai wani guri ma a sama kamar da kuke sanya magariya a sama take da alamar takewa to akwai wani point da ba a wuce shi manzon Allah ya taba ganin Allah a gurin ya taba ganin malaika Jibril a gurin shine guri mai kama da bishiyar magariya a gurin almuta inda ake takewa lamma usriya bihi fis samawat yayin da aka isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam wa hiya shajaratu nabba nabaqi aka ce wata bishiya ce ta magariya an yamin al arsh ga wanda suka fa zahirin shi ma sahihi ne kuma da man la da iya ila ta'wil ma ne kun dare in ba dalili ba ba sai ta'wilin ba ka a dauka ma bishiya ce kamar magariya to amma su malamai sai wayanda suka ce ba bishiya bace kamar suna fassara cewa Allah ya tamsili ne kamar yadda Allah ya musalta yadda manzo ya musalta mu'mini da bishiyar dabino ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini kamar dabino ne dabino la ya tahatu wa rafu hadin nan ganyen dabino baya karkadewa mumini ma aiki sa baya zubewa to haka nan wannan bishiyar da larabawa sun san magariya da take cikewa a kowane gari alamar karshe ne to akwai wani guri da guri ne ba a wucewa kamar yadda san wannan bishiyar kuma kamar yadda sun san magariya tana da abu guda uku magariya tana da dadin tsantsano tana da kamshi tana kuma da dadin kamshi to haka gurin ma da manzo Allah ya ga ubangiji haka gurin yake to Allah manzo Allah ya ga malaika Jibrilu a can ma an yamin al-arshi bishiyar tana gurin damu da al-arshi la ya tajawazu ahadun min al-mala'ika ba wani mala'ika da yake wuce gurin wagayarin ko wani su to anan kamar mu ci gaba kamar yadda na faɗa tun da farkon sura nan a tariqu ila alwahyi ce to amma dama daga malamai suna kawo wannan a matsayin ita ce hujja ta mai iraji Allah ya faɗi Isra'il manzon Allah a Qur'ani salatu subhanallazi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa amma mai irajin aina yazo tafiyar dare manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita da daddare daga gida zuwa Baitul Maqdis zuwa daga Saudiya zuwa Filistin manzo Allah ya tafiyar gashi a Qur'ani to amma daga nan Filistin manzo Allah ya hawo dai sama har gaban sama ta bakwai har dai ga ubangiji shi kuma ina zuwa Qur'ani to malai ta cewa wannan sura ita ce hujjar Mi'raj to amma anan a zahirin yakin farko dan an ji malaika Allah yake faɗa ya ga malaika malaikan ne a sama malaika ne kusance shi sun madana fata da ladin na malaika ne haka duk siyaki ya nuna kuma malamai masu daidaita siyaki malamai na luga kamar su khatibatul mufassiri a tsayir bin ashur zamu ga duk ya bi wannan sai ga cewa haka ne to in mun bi akwai hanya guda uku da ya sa muka tafi akan cewa eh lallai wannan sura mai iradin take nufi ba kaɗai ganin mala'ika bane zuwan manzon Allah sama da ganin ubangiji da ya shi ma a wannan sura aka jiyo ba iya wannan zahirin bane saboda nan in an ji an maganar mala'ika ba shi mala'ika ya kawo mai mai karfi ya kusance shi da sauransu duk mun yadda jadalan mala'ikan ake nufi saboda tartibi to sai Allah an sai ce wa laqalla ahu nazalatan ukra ai da mun yadda ya ga mala'ikan nan a kasa ya taba ganin sama a can saman sama ta bakwai inda sidratul muntaha wani lokaci sanda ya je gusa sidratul muntaha a washe kenan kaga labarin mirajin ya shigo kaga an ga magana mala'ika jibril to yanzu an tsallaka baka labarin wannan shine husnul takhallus na qur'ani an aza magana wani zuwa mala'ika a kasa tunda aka ce wala qara an zatan ukhra inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha ka san dai ba a garin take ba sai Allah ma ya karfa shi inda ha jannatul ma'awa wurin da aka aje aljanna da za a koma Allah kuma kowa ya san aljanna kuma tana kusa kasan arashi ne kaga ashe an wuce maganar garin malaka yanzu kuma an tsallaka an kuma maganar zuwa mi'raji ne to da haka daga nan Allah ya gama yiwa kafirai raddi ya kuma zawo yiwa masu kin ganin Allah raddi sai Allah ce ai ya taba ganin sama ya taba ganin sama a sama inda sidratul muntaha a wajen magriya tukewa inda hadalatul ma'as to kafin mu ko ya masa a ai jibrilu ne a can din ma jibrilu kawai ake ne ba magana ganin Allah to anan akwai wani abin lura tashin farko nan fa Allah yana faɗin sanda ya gani wala qazara ahu manzon Allah ya taba ganin sa nazaratan ukhra a wata marra ya taba ganin sa a wajen sidratul muntaha me sidratul muntaha duk malamai sun faɗa wuri ne da ba wanda ya taɓa wuce shi banda Allah zai manzan Allah ba wanda ya san gurin to kuma an ce an ga an yi wani gani a gurin an wuce zatul muntaha din inda hajin natul ma'awa manzo fa ta hayyati ga kama gashi na ga zatul muntaha na wuce ta na ga me a baya to kaga abin da ya gani a gurin ba jibril ake magana ba tunda an wuce inda jibrilin ma an wuce shi iya kasa sidratul muntaha magare tukewa ilaiha yantahi ma ya arju ilaiha wa ma yanzu lumina sama ya ilai duk abin da ya tafi daga ƙasa in yi sama ta bakwai ya kai ta zatul muntaha to ya take ba zai iya wucewa ba duk abin da ke bayan ta zatul muntaha an wuce sama nan gurin ba sunan shi sama ba dai da ce sama to ana bin sama ta ɗaukaka saboda guri ne da gaban gurin akwai al'arshin Allah ita kuma al'arshin ubangiji Allah subhanahu wataala yana ga mana huwa allazi khalaqa samawati idza yam wa kana arshuhu ala al-ma al'arshin ubangiji akan ruwa yake ba akan sama yake ba to da kaga baki ɗaya lissafi ne wanda ya wuce ilimin ɗan adam saka duk wanda fake lissafin Allah yana sama ne saboda yana kan alashi baki ɗaya bai wato shi yana hayyala Allah mutum ne kawai wani gunki ne akan wani gado a zaune ba haka Allah yake kuma saboda al'arshi sidratul muntaha ma ta wuce saman bakwai al'arshi kuma tana gaban gurin al'arshi kuma da nasin alqur'ani Allah ce wa kana arshuhu alal ma wani gadon mulki ne aka yi shi akan ruwa a ina al'arshi yake ba wanda sun an dai san an yi wani al'arshi a kan ruwa kuma ya wuce sama saboda haka wannan harka ce ta rashin sani harka ce ta ba wani mai sani da sani ilimi ne na majahuli iyakar abin da sani a nan ka ce ka gargata ka yi imani to manzo ya ga ubangiji anan zan da kan maganar wannan al'ashi din to anan ma kafin ma a zo nan inda ta zulmunta hadin masu tafsira wanda ce a'a shi kansa wannan ganin da ake din ba jibrilin kawai ake nufi ba da gaskiya akwai ta'alabi malamin lugan nan mashahurin nan sha'a ai tun daga inda ake cewa allamahu shadidul quwa wani mala'ika mai tsananin karfi ne kuma masa wahayin nan zumirra mai karfin halitta fastawa ya daidaita a sama to an ga magana jibril saboda ka wahuwa bil ufqil a'la an kuma magana annabi duk abin da bi baya ba jibril ake nihi saboda wannan da bir fasal din yace ai al'adar larabawa dama azance ana yin hadafi saboda ka shi sa za a sanin zo gurin wahuwa bil ufqil a'la na ce hali ne amma zan yi bayani ba hali ne kai ba wasu ji a wannan wawi ta adafi saboda ai kana cewa misali ya zama zaka ce jalastu ana wa fulan kago na adabi ce na zauna a gurin nan sai ka kawo ana wanda zaka yi adafi akan ta ce na zauna ana wa fulan na zauna da ni da wani saboda ke adabi sai kawo ana to akwai a inda alaji sai a cire wannan damiri mukaddarin da da bai fata sai a cire shi sa'alabi ya bada misali a qur'ani ya ce akwai inda akwai inda yazo a qur'ani aya ta ko jama'a amma laraba suna yin haka a cire a cire wannan lamiri kamar dai nan saka fastawa wa huwa kamar Allah ya ce ne zumiratin mala'ika ne mai kai kai annabi wahayi fastawa sai mala'ikan yi daidaita a sama fastawa wa huwa sai da mala'ikan da annabi suka da ta asara bil ufkil a'la aka sani ba wai wahuwa tana goma mala'ikan bane a'a wahuwan tana komawa ainihin ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda fastawa wahuwa sai mala'ikan ya daidaita tare da annabi suka daidaita a sama sannan idan mutum bai karɓi wannan tafsirin ba kamar yadda na faɗa muna da hanya ta uku da muke gane cewa eh lalle wannan sun magana fasadalla fa kana qaba kausaini au adna muna da hanya ta uku saboda akwai waɗanda ba kiyayya ba ce ba kin daraja annabi bane ba su jami'ai ne ulama urusul ne kawai kawai iyakar abin da suka gani a baki ba su da zauki sai su kace haka ake nufi akwai kuma waɗanda hidima sai su yi wa addini amma bisa ga rashin fahimta akwai kuma waɗanda dole kai musu uzuri professor Muhammadu Al-Ghazali mai littafin nan a sunan nabawiyya bayan ahli fiqh wa ahli hadith to shi a cikin ya ce duk hadisin da kaji ya karo da aya a bashi wanda wannan kuma zai zai ne wani wanda muna tare da shi amma a bashin ba ni da kai ne kowa zai ce ya ci karo da aya ba sai malamai masana su za su kalla su ya ci karon ko bai ci karon ba to sai ce hadisin da ake kawo a ce manzon Allah sun mazana fitar da Allah ya kusanci ubangiji ya ci karo da aya saboda sun mazana fitar da Allah ai mala'ika jibrilu ake nufi gashi nan Allah wajen jiri kuwa ko wa bi uti ala sun mazana fitar da Allah haka shi shi Muhammad Ghazali ya faɗa Allah ya kansa da rama amma galata ne saboda wannan a tafsiri su kenan mu ko sun magana fata da da muke fada ba ta wannan da muka dogara da ita wata hadisin manzon Allah ai wanda ya kowa ya fassara Qur'ani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da kawai nan mi'rajin a hadisin Anas bin Malik manzon Allah yana gaya mana ya ji sasannin saman nan kuma da yazo kan bayan ya wuce saman nan ya faɗi zuwa satul munta hadin nan manzon Allah ya faɗa ce naje har naje wani guri hatta wata ila satul munta yace naje gurin satul munta hadin nan yace da naje gurin nan na ganta falan ma gashi ha min amrillahi ma gashi ha lam yastadi ahadin min khalil an yusfa Allah ya sa wani abin lullubi ta na ban mamaki ta yi can da ba zai iya faɗa yace anan ne summa udkhiltul janna ruwaya an sun malik yace a aka shigar da ni aljanna naga aljanna ya faɗa abin da ya ne aljanna manzo Allah yake cewa summa summa alawtul mustawa manzo Allah ce daga nan bayan an wuce da munta yace na kai wani mustawa wanda a wannan gurin asma'u fihi sarifal aqla wannan da Allah ya shawar kalamin matsin alkalamin kudura da ake rubuta duk abin da zai faru na uba na kaddara ubangiji din da akan bayi to wannan alkalamin duk rubutun da yake ba sai da ina jiwa na wuce inda aka aje alkalam na wuce gurin ina jiwa a kasar waye zamu ji manzo Allah suke cewa summa danal jabbar azza wajal sannan ubangiji ya kusance ni azza wajal kaga ashe wannan lafazin summa danal jabbar manzo Allah ya fassara shi saboda haka idan ma a wannan lafazin ka bi siyaki ya zama kana kallon mala'ika jibrilu ne fana abu da mun yadda da kamar su yake amma a tafsirin da manzon Allah wa ayat ya ce da ubangiji ya kusanta shi summa danal jabbaru azza wa jalla haka ya faɗa a hadisin saboda haka manzon Allah ya kusanci ubangiji illa dai mai malaman mu suke faɗa akan kusancin nan sai su adunu wa ifa'il la dunu wa masafa ba wai kusanci ne na tafiya ya zo kusa da Allah ya yanke wata tafiya a'a ana nufin kusanci ne na daraja saboda manzon ubangiji subhanahu wataala babu wani guri da za a ce a wannan gurin ya kusa da bawa zuwa wani guri Allah ba a yanke tafiya zuwa gare shi sai dai yankewa ta aiki da daraja so da haka wannan kusancin kusancin aiki ne wato ya samu daraja ko da tun da kaji an ce gurin nan ma ba wanda yake zuwa duk wanda ya da kasa iya kasa kenan ai ka san an samu dunubi amma na daraja so da haka wannan sun madanajar ba da sai Allah ya ƙara kusanta ni zuwa da daraja wanda ba wanda ya taɓa samun ka saka sun madana fata dalla ya kusanci ubangiji kusancin da ba wanda ya san irin shi fata dalla ubangiji ya kwarara mushi rahama irin wanda ba wanda ya sani sai Allah haka manzo Allah ya gana a wannan hadisi me ya abu na karshe akai manzo Allah da ya Isra'il nan da ya yi irajin nan a ya ga ubangiji ne ko bai ga ubangiji ba wannan lamirin jibril ki koma ko ba jibril ki koma ba to wannan zahirin lamirin in mun dauke shi yana koma jibril din ma ka zama fuadu mara to shi ma ba kaulan wahidan bane ba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi sabani akan fassara wannan lamirin ma ka zama fuadu mara aka tumaru alama ya radin shin jibrilu ne ko ba jibrilu bane duk wanda ya fice maka akan cewa jibrilu annabi ya gani to zai zamana ya dogara ne da ruwayar da ya samu daga ummul mu'minin sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ita kuma ummul mu'minin sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ta dogara ne da ilimi ba ta dogara ne da manzon Allah ne cewa bai ga Allah ba saboda ka tunda ta dogara ne da ilimi ita kuma an ce a ɗauki rabin ilimin addini a gunta sai ya zama ga wani daga cikin sahabban manzon Allah wanda manzon Allah ya ce ya fi kowa sanin Qur'ani shi ma ya dogara da ilimi shi kuma ya ce Allah aka gani dan Allah idan ka tafi akan ya ga Allah mai wulfin ka ita ta ce bai gani ba me ya hujjar ta saboda Allah ya ce la tudrikul absar ta ce kai wannan magana ku zai ta lakar kafa sha'ari sai ga zage na ta tashi waye ita ce manzon Allah ya ga Allah duk wanda ya ga ka abu ukun nan kaje yake duk wanda ya ga annabi Muhammad ra'a rabbahu yayi ƙarya ni ka san sai ga zage na ta tashi to ilimin ta sai fada amma ba ta yi manzon Allah can bai gani ba sannan wanda zai manzon Allah Allah ya gani waye shugaban su Abdullah ibn Abbas shi kuma manzon Allah ya ce shine tarjuman al-Qur'an misali yayin addu'a ya fi kowa sanin fasara al-Qur'an saboda haka malamai suka dauka wanda suka tafi cewa wannan sanin magana Abdullah ibn Abbas za a gabatar da ita akan maganar sayyida Aisha saboda ita ma ta fada ya ilimin ta kuma lokacin da aka Isra'ila da Mi'rajin nan ba a manzo Allah sallama bai aure sai da Aisha tunda a Makka ne ita kuma a Madina aka tare sai da Aisha saboda aka ta faɗa ne ilimin ta ba tana a tare da manzo bane sallallahu alaihi wasallam balle ta ce ma tambayar manzo ne akan da aka yi abu shi kuma Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda tunda aka haife shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a sanin wahayi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi kwata manzo ya ce Allah ya san da shi wahayi kuma sahabbai sun gabatar da shi a komai tafsirin alqur'ani shi kuma ana matsala an tambaye shi ya rantsa da Allah ya ce wallahi ra'a muhammadur rabbahu marratayn duk wannan hubin annan muhammadu ubangiji ya gani kaga har alqali iya Allah ya kara masa yadda ta ashfa da yakan matsalan nan eh taka bayyana baya Allah ya kara masa da so yake tabbatar da matsalar da ilimi amma bai rage hadda bangaren wancan akan wannan ba amma ya kawo duka to amma a cikin malamai akwai yadda suka bi irin mazhabin alqadi iya irin sa'id bin jubair wanda suka tsaya suka ce eh su dai kuma sai ibn zai ni dai kawai la aqulu ra'ahu la lam yarahu ni kawai nayi tawakkufi ba zan ce manzon Allah ya ga Allah ba zan ce bai ga Allah ba to amma jumhurin malamai na suluki da sufanci kaulan wahidan manzon suna kan magana Abdullahi bin Abbas ya ga Allah kuma suna da hujja akai saboda magana Abdullahi bin Abbas a bar gabatarwa shi a wannan ba mu akan magana sayyida Aisha akwai kuma wani hadin da suka hujja cewa akwai wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai Isra'i ka ga Allah da kai Miraji sai manzon Allah ya ce nurun anna arahu hadithu muslim nurun anna arahu haske ne ta ya zan gaishe alqadi iyad a ihmal ma'alam ya shirin hadisin sai ce wasu sun ce wannan kalmar nurun anna arahu tasfifi ne ma'anar tasfifi canja dugungunan aka tunda rubutun da ba dubu ai saka da nurun anna da kuma nuraniyun rubutun iri ɗaya ne so daga su suka fasara ba nurun anna annabi ta cewa ya nuraniyun ƙwararru haske na gani wanda kuma kaga haka ne ko baka yi ko baka ba a ce tasiri bane ba ko ka taba kan cewa nurun anna arahu ne ko ma ka wata mutum ba ya tasiri ba cewa ya nurun haske ne anna arahu ta ya zan ganshi ya dai ganshin kenan ai saboda ai da man zahatun ubangiji iya abin da ka iya gani haske ne ai manzo Allah yana faɗa ai hijabu nur manzo ya faɗa cewa ubangiji abin da ya tsoke sa ba a ganin su haske ne tsaro ga buran shi da bayi manzo Allah ya cewa wannan hasken da zai yaye shi lokacin fa la ahara subuhatu wajhi man ta ilayhi basaru da ubangiji ya yaye wannan hasken da ya kare shi ya yaye wannan hasken to da duk iya inda hasken ne sai ya kore to sai manzo Allah ya ce nurun a wannan hasken da Allah ya sa na gani ka ko ka to akan nurun annan arafin ya riga Allah amma ya gan shi ne a wannan sura hasken da haka Allah ya so ya gan shi kuma abin mamaki abin sannan so na tsawaita a wannan gabar malamai masu intisabi zuwa ga salaf a yanzu masu fahimta ahlul hadis wa salaf suke bi su ne fa suke da ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ra'aitu rabbi fi surati shabil amrat naga ubangiji amma da na ganshi nan na ganshi ne a siffar wani matashi mai mara gemu wannan ruwa fa tana gunsu dalilin da ta anan suka karfafa wannan ruwayar saboda aqida su ta kamanta Allah da mutum so ka dindin da sun cika su da wannan ruwaya ƙarya cewa na gan shi a siffar wani matashi Amr mara yimu amma idan ba a wannan babu mu muna magana akan babun girman manzon Allah ne ga Allah anan kuma ba su yadda ba amma a can kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a cikin Ibn Qayyim ya kawo a cikin a cikin ainihin littafin sa Zadul Ma'ad cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashi bakin gashi su abata yana da ainihin zanku bakin gashi mai kyau da aka turke shi wanda wannan bakin gashin manzon Allah yake jefa shi aka fada sa to anan baruna atabi sa'iqa anan tashin hankali ne da ya kawo wannan sai ce wannan gurin da manzon Allah yake jefa gashin mahallul yadi an gane mahallul yadi wato wai tanda manzon Allah ya je gane da Allah Allah ya dafa shi hannun Allah ne ta barannin sa shi yasa yake rufe gunda da gashin yawon to kai da kake da aƙidar kai su kake Allah ya zama mutum yana da hannu har ma a siffar matashi aka gan shi mara gemu kaga Allah kawai wannan aƙidar fa inda mutum yana da wannan aƙidar wallahi da shi da su Abuja Jahal da yake saboda kawai shi mutum yake bautawa tun daga Allah har yana da hannu wannan hannun ainihin ya taba kafaɗa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma duk wannan hadisan huzabalat ne hadisai ne na ƙarya hadisai ne na ƙarya wasu littattafai ne suka dogara su a cikin suke ɗauko irin wannan hadisin daga cikin hadisan akwai wani littafi da suke ce masa a littafin darimi wanda shi littafin darimi darimi ɗin nan abu wasu darimi ya yi wani littafi ne yau wani bawan Allah marisi raddi shi kuma marisi ɗin nan mujassimi ne shi kuma wannan marisi a ba mujassimi bane mu'addili ne wanda yake kora sufin Allah ne ba jahani to darimi ya masa raddi naqdu darimi naqdu Abu Usman ad-Darimi ala al-Marisi al-Ali to a cikin raddin da darimi ya alkafin ya kawo hadisai amma ba darimi mai hadisi ba ba darimi wanda aka sani mai hadisi ba ga sunan shi nan shi wannan darimin Abu Usman ad-Darimi ba shine malamin hadisi darimi ba wani darimi ne yau Marisi raddi to a cikin zamun dan yawa wancan Marisi din raddi sai ya kawo wasu abubuwa wanda wala idan ka ji kai ka san kawai su kai tsaye mutanen nan su a tunaninsa Allah mutum saboda Allah subhanahu wataala yana da hannu yana da fuska yana da kafa yana da kiba in ya zauna akan al'arshi abin da yake yin ragowa in ya zauna bai fi inda su faɗin ya su guda biyu ba duk kibar ta ce gurin da wannan mai ba wannan Allah da mai bauta ta tambar ba mai bambanci su ba bambanci kawai su suna kayyade wani mutum to kai da kake da irin wannan fahimta kuma kai da an ga Allah a haka ya kuma za ka kore in mun ce manzon Allah ya ga Allah amma a haske ta gara maka yadda ya ga Allah amma a haske da ba wanda yake sunta shi wannan littafin darimin saboda irin abin da yake ciki haji ne wanda ya yake da suna ibnul qayyim yake cewa wai littafin Shaul Islam Ibn Taymiyyah yana fadakarwa da a duba littafin nan a cikin sa akwai abubuwa na usulus sunna gashi nan ina jin abin da yake faɗa ina shawa kitabuhu wa kitabahu hadha shi littafin darimi sunan littafin nasa naqd Usman bin Sa'id hada al-Marisi al-Anid Abu Usman ad-Darimi shi ko darimi malami ne babba amma da man zahabi ya faɗi cewa ya samu mugalala ya samu kurakure a hadith sifat a kan sabanta Allah so da ya je wani guri na halaka wanda hankali bai iya karba ba to a garin yawa wancan mu'addili wanda shi kuma bai da Allah yana da sufufun ba garin ya mai raddi shi kuma sai isbati na wuce iyaka ya mai da Allah halitta to a cikin littafin nasa ibn taymiya zaka jana cewa ibn al-qayyim ya rubuta cewa kitabahu hadha min ajallil kutubil musannafa fi sunnah wai wannan littafin yana da cikin samun su irin su bukhari da muslim saboda ya ce Allah yana da yan ya zo na kan arashi tana ƙara yana da kiba yana da hannu yana kawai wani gunki ne can haka ce ganin Allah to wai littafin yana daga manyan tafai da aka yi a sunna wa an fa'iha kuma yana daga mafiya amfani ma وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتاب دو wanda mai sanya gane sunna ya zama dole ya karanta wannan littafin na darimi inji ibn al-qayyim yace wa kana shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah yusi bi hadain al-kitabai ashadd al-wasiya yace malamin shaykh ibn taymiyyah yana wasiya a karanta littafin nan wa yu'azzimuhu wajidan yana girmama littafin nan na darimi wa fihi ma min taqrir at-tauhid kaji gurin akwai tauhidin min al-asma' was-sifat ma laysa fi ghayrihima haka ibn al-qayyim ya faɗa a cikin isma' al-jush al-islamiyya to anan abin da abin da ba radi zan ba kawai ina son da tabbatar da ganin Allah ne da kuma ya radi akai kace mu ganin Allah ne amma muna yin sa da tawil da suke ki ganin Allah ne ya manzon Allah ya ga Allah a siffar da Allah ya sani ba mu sani ba to abin da sarki ya kace ya wanda ya yadda Allah zai na da jiki har ma matashi ne ba shi da gemu yana da hannu kuma yau dan ganin nasa annabin ne ya samu daraja kace baka idan kuma a cikin ɗaliban ibnu taymiya din na gaba gaba akwai wanda suka fara suka riga mu yi wa maganar raddi suka ce mana maganar hauka ce akwai zahabi zahabi zahabi yana cewa wa fi kitabihi buhusun ajiba ma al-marisi zahabi ya ce wannan littafin da ibnu al-qayyim ya faɗa littafin da dace Allah yana hafin al-arshi an al'arsha ya iɗu mai sikalin jabba in ubangiji ya zauna har ƙara yake saboda nauyi yace wannan littafin inji zahabi yace yubalu fi hafil isbat ya kai mutuka a tabbatar da siffofin da suke mai da Allah mutum inji zahabi wanda zahabi almajirin dan taymiya ne wanda ya dauka a gaban yace wasukutu anha ashbaha bi manhaj as-salaf in dai so ake akwai da salaf din na gaske wannan fada wannan magana ba daidai bane ai shiru yayi haka zahabi ya kawo a cikin littafin mai suna a kitabul ulu na zahabi to ba za mu tsaita anan ba da na so mu tsaita amma da mun nace zan tsaya akan wannan gaba din ne me yasa na kawo wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna saba ƙarya ake maka fa yadda kaje wai tana cewa wai mu a sha'ira da sauransu ainihin ba akan gaskiya ba ta bashi ta muke ta sassabawa sahabban manzon Allah makhtalafu fi shay'in min amri dinihim su ba saba ba haka bane sabani sunna ce ta Allah amma sabani na gaskiya sahabbai ma sun saba a aqida tun daga sayyidina Abu sayyidina Abdullah bin Abbas da sayyida Aisha sun saba a aqida tunda dai za a ga Allah ko ba za a ga Allah ba aqida ne ta ce ba za a gani ba ya ce an gani saboda haka sabani ne da ilimi kuma duk wanda ya kama wata hujja a sabani na ilimi abin da ake bukata kawai hujja ba roman kaza in da mutum yana da hujja ka hansu ba ka da maka ce mai dan bid'a za ka duk wanda ya bid'an ta sufi ce ai masu cewa annabi ya ga Allah ba haka bane ba wannan manhajin shine bid'a saboda su magabata ba sa bid'an ta wanda ya saba musu kuma sahabban manzon Allah su suka fara saba sannan bid'a ta gaske shine manhajin da suke kai wannan wanda ya maida Allah mutum mai gabobi ga abin da malaman su suka faɗa akai Allah ya kare saboda nan inda sidratul muntaha inda hadithul ma'awa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar manzon Allah ya ga ubangiji a fahimtar da muke da ita inda sidratul muntaha lokacin da ya ketar sidratul muntaha haka na abin da su masu yawan tafsiri suka tafi akan inda sidratul muntaha malaika jibril ya gani magana ce mai asali amma ba magana ce rajiha ba ba magana ce da aka ijma'i akan ta ba sahabbai ma sun saba akai to da haka mu mawqifin mu anan ra'a rabbu haqqa Allah manzon Allah damar ya ga ubangiji ta yaya ganshi ta yadda Allah ya so inda hajjatul ma'awa ya ga ubangiji manzo Allah a wajen sudatul muntaha inda hajjal mutul ma'a a isra'i a san da ya ga jibrilu a sama a wannan fadin inda hajjal mutul ma'a sudatul muntaha ta tabbata ne a sama a inda aljanna komawa take ta'awi ila hal mala'ika inda mala'iku nan suke komawa wa arwahu shuhada da rawukan mu'minai idan sun sun sun wafati wal muttaqin da bayan Allah iz yaksha sidrata ma yamsha manzo Allah ya je gurin ne ka ganin an fara maganar ainihin mai irajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce sama ya wuce jibrilu a can din ma ya ga jibrilu a cikin suratul muntaha a nan me ya faru gashi nan Allah yana ga mana ina ga sai mu tashi akai gobe tunda kisar ta to mun zuba shi idan shi sidar ma ya gisha lokacin da manzon Allah ya je gurin a daidai lokacin lokacin ne ya gisha sidira ma ya gisha abin da ya lullube wannan magaje tukewa ya lullube ta min dairin wa gairihi wasu da wasu tsuntsaye a kuma wata ruwaya manzo Allah cewa ya gashi ha min amri llahi ma gashi ha da yaje gurin wannan sidratul muntaha din lamarin Allah ne da ya faru lullube ta yace ba wani bawan Allah da zai iya fada can sidratul muntaha a lokacin ma zagal basar wa ma daga ganin manzon Allah ma zagal basar ganin manzon Allah bai kus bai karkata ba anin nabi gani bai gani bai kushe daga annabi wato da aka yi tafiyar manzo ganin sa bai gushe daga ganin ayoyin da suke a sama ba saboda tafiyar nan daman an yi ta ne dan manzo ya ga abubuwan mamakai Allah ya faɗa li nuru yahu min ayatina shi manzon Allah darajar shi ta fita kowane annabi yayin da annabawa su Allah ya gina musu ayoyin Allah da kasa ko Allah ya faɗa wa kazalika nuri ibrahima malakutus samawati wal ard daga kasa ake nuna musu kalli sama sai an nuna musu ayar Allah to shi manzon Allah sai Allah ya masa a wuce haka tashi ka je har saman ka gani shi Allah ya faɗa ma zagal basar a wani tafiyar ganin manzo Allah bai karkata ba duk abin da yake sama ko bai gani ba sai an ce mai ga wani abu tambayi a gaya masa wa ma daga ganin sa bai wuce an mar'ihi duk abin da aka so al maqsudi lahu wanda aka so ya gani manzo Allah ya gani shi ila qadra a tabbas manzo Allah ya gani fiha a wannan tafiya min ayati rabbih ya ga daga cikin ayoyin ubangijinsa al-kubra ya ga aya mafi girma wannan ma yana cikin hujjar da cewa ar-ru'ya ake nufi saboda ayatu rabbihi din al-kub aya mafi girma din shine ami shine an-nazara ganin Allah ne kowane annabi yana da wani abu da Allah yake faji da shi Allah yake ba annabi Ibrahim da hulla yake ba annabi Musa da zance yake ba annabi Isa da ihya'ul mauta to me abin da yake umman Allah shi kuma fassa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bir ru'ya shi kuma Allah yake umman Allah da wannan daraja ta ganin Allah amma gani ne wanda duk inda ta ga Allah gani ne da ba a sani ba ba a san irin ganin ba ba kamar wancan hadisin hadisin wancan hadisin da na faɗa wanda su mutanen suka dogara kai hadisin wancan daga ji ka san ba daidai bane ba ruwaya sa hadisin ruwaya hadisi ne munkari wani ba magana akan shi to manzo Allah ya ga ayoyi mafi girma daga ciki har ganin Allah da yana ciki to sai mu tsaya a nan ma fara'a min ajaibul malakuti daga abubuwa na ban mamaki ya ga rafrafan akhdara sadda ufka sama ya ga rafrafu in kore shimfida da ya rufe sasannin sama shi ma akwai magana da yawa kan me rafrafu to wani mala'ika ne tunda ya ji tazulumin ta mala'ika jibril ba zai wucewa ba shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shirya shi tafiya amma bai san ta yadda tafiyar ba to sai Allah ya turo da wata shimfida shine rafraf wannan shimfidar kamar dai yanzu nan ne a duniyar ta mutu yanzu idan zaka hau bene mai tsohon gaske ka taka lifta a danna maka lamba ko hawa ɗari ne kawai kana tsaye zai kai ka hagurin to shine kamar rahuf manzo Allah da malaika zuwa juya ya wace sidratul muntaha ba kowa a gurin sai mulkin Allah saboda bai san yadda zai tafiya ba to sai Allah ya kawo wannan rahuf din shimfida shi koriya manzo Allah ya hau kai to inda Allah ya so manzo Allah ya je na al'arshi akan wannan rahuf din yaje kaga wannan ba aya ce da ba wanda ya taba garin ta ba wanda ya san ta sai manzo Allah idan bu sai cewa fa husta kullu maqamin ghayra mushtaraki ka keta dukkanin matsayi ba wanda ya tarayya da duk abin da wani annabi ya samu wato Allah zai iya ba wani a cikin al'umma annabi ta siffar karama kamar yanzu misali annabi Musa din da ainihin yake da wannan me karama annabi Isa raya matacce da da takali wani annabi ba annabi ba raya matacce ne sanna ce ba annabi Musa da ruwa yake zuwa ta hannunsa din nan kaga abu ne na babun karama kamar shi ma annabi Musa din da yake dukan ainihin ruwa in ya doki ruwan nan ya hanya abu ne na karama duk irin wani abubuwa ne na karama wanda Allah zai iya wani mutum a babun walita ya bashi karama ta irin wannan amma wannan Isra'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ga fara ta ubangiji ya ga wani abun mamakai Allah bai tabe wani ba kuma ba wanda Allah zai yi ba to fa wannan manzon Allah kadai shi ya samu wannan alhamdulillah sai mu tashi alhamdulillah